أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha shidda ga wata na shawwal hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da 29 ga wata na shidda shekara 2018 ɗan wa ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dawowa bayan hutu da aka samu na sallah muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan ibadar da muka yi kuma kurakurai Allah gafarta mana Allah ba mu ikon ci gaba da aiki na alkhairi ɗan uwa kayan muhara tafsiri duk da masu littafi za su diba za mu tashi aya ta 22 cikin surat yunus aya ta 22 cikin surat yunus kayan nan bayani da nake sauyi da harko ɗan uwa wanda damun na sha irin wannan bayani a yau hanyoyin sadarwa na yada labaru suna da alkhairinsu kuma haka suna da sharrinsu abinda nake jan hankalin 'yan uwa lazim musulmi mai neman kare a imanin shi da addinin shi dole sai mun yi hattara ko tsantsan wajen aiki ko yarda ko shuraren wa'annan hanyoyi saboda hanyoyi ne da ake yada sharri yadda kasan mai alkhairi ko mai aikin alkhairi iya neman yada alkhairi suna nan masu neman yada shari kuma suna da shari kuma da hanya abin hayya ka yanwa yadda za a yi wasa da addinin a shigo lamarin addinin ku a kawo muku cikas a kawo muku shuba abin da tsananne na ƙarshe wanda nake so yi bayani kan shi lamarin azuminmu wanda yake shuraren irin wa'innan hanyoyi ranar dibo fara a nan kayan ita wa'annan hanyoyi na facebook ne whatsapp ne duka da hanyoyin wannan sai aka yada wani hoto da bidiyo a labaru ana maganar cewa gobe a saudiya yau talatin ga wata na sha'aban da haka gobe saudiya ta sanarwa gobe ɗaya ga wata na ramadan aka sa wannan labari saudiya laraba sun har azumi ɗaya ga wata na sha'aban abin mamaki labarin ya kwan biyu kahin a zo ana diban hari amma kahin na ‘yan uwa masu ƙoƙari neman karewa al'umma addininsu tuni sun gano sharrin da ƙaryar da aka yi bidiyo ce aka ɗauko ta 2013 shekara wajen biyar aka ɗauko bidiyo kin wadda a wancan demitras ya dace ran talata ne talatin ga wata a saudiya wanda ita kuma wannan shekara 2018 ta dace talata 29 ne ga wata na sha'aban mai anan shuba da aka sauko kenan kurin saudiya kenan a ran nan tana talatin ga wata talata shi kuma a wannan shekara ta bana saudiya talata ya dace tana da 29 ne a ran talata a nan mai aka aiki da shi kaga a kowanne kenan ana kokarin kama azumi amma a saudiya a ran nan dubo harici amma a wannan labarin kenan kurin saudiya kat laraba ɗaya ga wata ne aka ɗauko bidiyo aka liƙa aka sa labarin bana dinnan akwai wasa da addinin mutane mai kaga hewa kana ƙarilan maganar ta yi tabbata saudiya ba ta yi ba azumi ran larabal da ya ta alisayin da lissamin ɗaya da ita a talata 29 ne ga wata daga nan ya tabbata ma da akwai kenan ga ana so a yi wasa da addinin ku me ya kai a irin wannan shirin ƙaryar a da kona tsoho a sa daidai da wata matsala haka a sallah ma aka yi irin haka a sallah ta azumi mai shuraren hanyoyi na yada labaru an yada wani labari a ilmince masu ilimin tauraro ilimin abin sararin su bahana sun yi bayani cewa baiwa a ga wata a ranar laraba a nan afirka ta yamma sai dai a ranar alhamis kenan baiwa a yi sallar alhamis sai dai juma'a haka ba labarin datikin lokacin tsayawar wata inda zai shiga kin tsayawa wannan labarin ya yadu ga hannun masu shuraren wannan hanyoyi balle wanda suke yan bariki to gaskiya labarin ne kai na ya kama mun kai hannun sa yan wake na muka sa abu na kai zami talatin sai yawa kana to tun farkon shi ba a farko irin wannan abin za gano matsalar su an yi ɗan labarin sai ka bincika wannan labarin wani wata cibiya ce daga ina labarin ya zo kaga nan kowa na irin wannan shirin kurin ya yada a facebook ya yada ta na whatsapp ta hanyoyi yada wane ne ya labarin babu kat ga surskin cikakka da ta labarin balle ka ce karya take kaga nan yarda yarda da irin wannan labaru na kama kama na hanyoyin watsa labaru ya kawo wani abun he- yake shiga cikin zukatan mutane har wani zai hukunci bai wa a ga wata a ran nan bayan an ga wata mun ga da wasu ɗan uwa na ce to yanzu an ga wata amma ga labarin da ya duci a'a ya ce ni da kunne na da ido na yau da marece da rana ya ce ina kallon imatavesan ko fasfantakas cikin dalilin ta horon shi ya ce wakilan musulmi na horon shi sun yi wani shiri na musamman kan masala ganin wata suka ce mu suka ce yau laraba kinan radda aka ga wata anan suka ce yau laraba mu a nan horon shi muna da 28 ga wata amma mu ba mun yi aiki na kudin da ganin saudiya amma suka ce hakika yau a yau laraba suka ce za a iya ganin wata a afirka ta yamma gaba daya haka suka ce da europe amma a europe sai an sa na'ura ta hangen nesa za a iya ganin shi amma sun tabbatar a ilmantar ita ni da ido na da kunina na yi wannan labarin ɗazu sun ce tabbas za a iya ganin wata a ilmance za a iya ganin wata a afirka ta yamma a yau amma suka ce a europe he mutum ya sa na'ura amma afirka ta yamma su za a iya kallo da ido kakinan kawo ta kewan kawo kewan wancan labarin kakinan daman bai su wannan kuma tele ce sananna kuma iya kallo shi na musamman akai kaga wannan kaga ayin wasa da hankalin mutane ta hanyar da ba tabbas kanta bayan haka yan uwa wannan an jima a nan garinmu da magaran ba a gaba wata da yau gaske irin wannan lokaci wanda mutane da dama ne akwai wanda suka zo su isko ne a raddokan wata ya ce shi bai waye azumi don ƙarya ce ba gaskiya ba ne ba har sa siyasa cikin magana ƙarshen lamari iya cikin horkon wasu kiraye ne riganin wata na laraba shi iya da 28 amma ya yarda da tabbatar da an ga wata a ran kuma laba shi ɗaya ba da dama suka tabbatar min da haka suna da 28 kuma suka tabbatar da an ga wata wanda idan shi ga watan iya da 28 kuma daga cikin masu ganin wata wannan alaramma alamma iya cikin iya cikin iya cikin masu ganin wata a bande limami ne na masallacin juma'a shi ya gwada kun aga wata kun ba shi ɗaya ba a bande wannan shaida ne da mutane ba shi ɗaya ba da mutane da yawa a garin ɗan ɗan banda ne mace bandawi mutumin banda kenan dan duwan da dina ma samu da na shubaha an waga kenan wannan muna aiki ne da shari'an wa uwa mutum a nace uwa jama'a za ka ɗauki yaunin yin sharri ga wani abinda ya yi haɗarin ka sha azumi da gangam saboda sha azumi da gangam tsakanin kai da Allah ne yau ma na tuba Allah sai himni amma ka zo kama wannan ƙarya wa kama kuma sai wani azumin gwamnati ne in wa mu sani cewa hukumar Nijar mutum Allah iya cewa wai zaɓurtu fa'adilu lakon zaɓurba in za ka yi magana komin adawa ka da mutum kawo da gaskiya lamarin addini ba siyasa a cikin shi in kowa san a nijar in ma ƙarya ce gaskiya ce malamai ne kumiti ne na malamai majalisar koli ta malamai ita take magana ganin wata hatta da gwamnati in sun waɗi ne gwamnati ka sanarwa an ga wata kaza kaza kaza kinan bai da alaƙa da gwamnati har ma na ji wani cewa zaki kirkiri a radiyo daga sakin da magana ina gamin sarkin da magaran da maganar ganin wata kun ji an ce sarkin da magaran a yi azumi kun ji maganar sarkin da magaran amma ta kai mutane saboda tsageranci da zahin kai hatta kai zaki ya yi kirkir ya zaki sarki a radiyo ana wani shiri ya furfita ya shiga ya ce wannan ya kama sunan sarkin da magaran ya yi mugun zagi in wa ina zama gama addinin siyasa ka ga wannan ka yanzu ka ci haƙƙin shi ka ci haƙƙi na wani suka ce a ga wata watan ƙarya watan su wannan ne ka gobe kiyama idan Allah ya tsaye da ka kace wannan ne yasa aka yi me zaka ce ma Allah kaga inda azumi ne ma ka sha ka tuba Allah sai ya maka amma ka ci haƙƙi na kama wannan kazafi gobe kiyama Allah bai yaye maka dan wanda haka magana ganin wata mu tabbas gare mu mai shakka ya shakka shi muna da yaƙini na ganin wata eh Allah amsa ayyukan mu masu kurakure Allah gafarta musu magana ta bi an uwa eh ina ga ta uku da lokacin kai ci ya sa alhamdulillah yau da nan kuma a ‘yan uwa sha Allah za mu tashi aya ta 22 cikin surutu yunus musamman da alama aya ta 22 yunus
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي يسيركم في البر والبحر أنوا zamu fara bayani bayan mun tsaya aya ta 21 tana bayani akan ni'imar Allah subhanahu wata'ala ta ruwa na idan aka ɗanɗane ku da wata rahama za ka ga wasu sun koma suna kame ko dangana abin ga wani banda Allah tabbatar ka san duk abin da kuke wani kuke aikatawa akwai manzanni mala'iku na Allah suna nan suna cika dosi suna cika takardu ya ce huwan ladi shi Allah wanda ake kira a kaɗaita da ibada shi ne sayyurukun filbaru wal bahar shi ne ke ba ku damar tahiya kai da kawowa a saman ƙasa haka a cikin teku wannan shi ya ba ku wannan ni'ima ya ba ku damar tahiya ta hanyoyi daban-daban hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin tayyiba kuna cikin teku daga cikin abinda Allah ya ba ku na hawa cikin teku yace lokacin da kuka hau fil fulk cikin jirgin ruwa alfuluk iya ɗaukan jami iya ɗaukan ɗaya iya ɗaukan majalisakun da fulkun da ce jirgin kurin ko jirage lokacin da allah subhanahu wata'ala ya hore muku shiga cikin jirgin ruwa kuna cikin jirgin ruwa wajen da bihin birihin tsayiba allah ya tahiyya muku da wannan jirgi da wata iska mai daɗi ba ta azaba ba kuna cikin tahiya wanda ya san tsarin ta hiyar jirgin ruwa kayan ma a yi motar a yi motar na na magana na tahiyar jirgin ruwa jirgi iya tahiya ko da babban jirgi a cikin ruwa ta hanyar ruwan da suke yi ta hanyar wani suna sawar kamar zaman a sa ma wata in ma yaji in ma zane wanda aiki yake da iska ya iska tana na amma shi iya nan wani abu ne na tsari na iska ta ruwa wata ke tahiyar da jirgin ruwa kina ya tahiyar da ku a cikin jirgin ruwa da iska da dada wa farihu biha suna cikin jin daɗi cikin nutsuwa a cikin wannan iska da take tafiyar da su da take tafiyar da jirgin ruwansu ana cikin wannan hali ja'ata harihun asif sai ga wannan ni'ima ta canza ana cikin jin daɗi da walwala da fara'a kuma sai abu ya canza sai ga guguwa sai ga guguwa mai kadawa ta biyo baya wajen aumul mautu min kulli makan sai ga igiyar ruwa daga kowane ɓangare na yan wankun diba ni'ima uku ta farko Allah ya ambata shiga baku ni'ima ta hawa jirgin ruwa na tahiyar da jirgin ruwa ta iska mai daɗi ta ni'ima ta uku jin daɗi da horin ciki yanzu wannan ni'imomi guda uku Allah ya biyo ba da abu guda uku wannan ni'imomi ta da farko ta ja'ata ribun asir sai ga iska mai ƙarhi mai kaɗawa kishiyar wata mai daɗi ya ta biyo baya waje ahun mawuj sai ga igiya igiya ta ruwa wanda take zama ta rihe jirgin ruwan gaba ɗaya ma ta dirme da shi sai ga igiyar ruwa ta biyo baya ko min kullum makaranta kowane ɓangare kowane ɓangare dama da hagu wuf wuf igiyar ruwa ta kaɗo tana neman kewar da wannan jirgi wa zannu annahum uhida bihi a wannan hali sun tabbatar sun sakankance cewa da garin nan sun gama yawo kun sai halaka dukkan alamu kun zai mutuwa zai suna cikin wani hali yanzu kenan yanzu an sallama an shiga wani hali na an saddaka ba wata dama ba huta to a wannan hali shiga wannan shiga wannan mugun hali da'awullah da'awullah he yanzu duk da da mushrikai ne ba sa ta Allah da ibada mai wannan ni'imomi da musu don suke cikin wannan ni'ima tashi ba ruwansu da Allah yanzu sun ga uwar ba sun ga halaka ga dangada yanzu da'awullah an koma kiran Allah shi da wa da abun bauta da gumki da aljani da mala'ika da waye ya ce mukulisi na lahudi yanzu an koma ga Allah shi kadai kuma ba sa anan ba sa gama Allah da kowa an koma ga Allah shi kadai an koma tauhidin doli eh tauhidin doli dan su sai a wannan hali babu wata hanya ba wani abun bauta dodo ko aljanna mu ce ko mala'ika ko wani makaluki wanda zai iya tsame su daga cikin wannan hali sai Allah kur yanzu an koma ga Allah kuma an shiga wa Allah alƙawali la in anjaytana min hadi lanakunanna min shakirin ya Allah idan har ka tsiratar da mu daga wannan bala'i za mu zamanto daga cikin masu gode maka masu biyayya masu maɗa kaganin alƙawari ake ma Allah an ga hallaka ɗan shi ne malamai ke cewa abin mamaki duk da waccan jahiliya jahiliyar yanzu wasu na da'awar musulunci a baka amma sun yi hallaka da dumu-dumu cikin shirka sama da jahilan farko su a canda idan suka ga bala'i sun san ba mai kare daga bala'i sai Allah amma yaka a yanzu mutum iya shiga cikin hadari maimakon ya kira Allah daga ce ya shehu ya shehu wane ya shehu wane a lokacin da ya kamata ya kira Allah su wancan yan warko yanzu ka bala'i ba su kiran kowa sai Allah amma shi yanzu iya ce musulmi ne ka san lalacewan wa al'umma lalace zamani a yanzu shi musulmi ne ke cewa ma kalmar shahada yake a baka amma ba mamaki ka ji hawar kiran shehu wa iya neman fita daga wata hallaka da ya shiga gaya kwade ke na abin ya kai gaya jahilcin ya kai gaya wanda mushriki wanda bai san da Allah bai da kalmar shahada ba ya san idan bala'i ya zo ba mai maganin shi sai Allah kai ka kira wani mutumin da ya mutu ko da ran shi ba abin da zai maka bala'in da ya tarewa ka ko na mota ko na jirgi in mai ne tare ka wannan mutum da ka kira in wane ne wallahi ko da ran shi shi ma ya tsere ta kanshi zai to da ran shi wanda kuma bayan ya mutu kar kiran gawa gawa wani zo kare ka ka san ai kwarai jahilcin ya kai gaya Allah shi da al'umma kuma yau haka wasu ke ciki kuma ana neman a tsamo su ji suke matsala ce su da kan daidai Allah shi da mu gaba daya ya ce za su kira Allah shi kadai da alkawali ya Allah la'in an jaitana Allah idan haka tsiratar da mu lanakunan da minu shakirin za mu zamanto daga cikin masu godiya wani wanda ya karanci kisa ta ikirma ta bin abijal ikirma ta bin abijal ta abujal ikirma iya lokacin manzo Allah ya bude maka saboda shi a dawo shi kwaye ta kai gaya shi bai so mai ga manzo Allah da irin shi iya cikin da aka annabi ya ba da dama ma an kama sama a kashe ikirama ya tsere ya shiga jirgin ruwa zai tsere habasha a cikin jirgin ruwa sai jirgin ruwa igiya ta kado ana tambal-tambal ana nema a nutse sai shi ikirama ba kure shi dan makka masalata da uza ya fara kiransu iya fara kiransu sai su masu girgiro sai kai kai kai kajan bala'i annan ba kiran kowa ya allawa ba kiran kowa annan sai allah suka hana shi ba kiran kowa da ya allah kurin ya ce tun a wannan halin ba wani abu ya allah kurin an ce a nan ne ikira ma allah ka mai hankalin to idan ya zama to a irin wannan hali na bala'i ba a kira wani bai magani to me ma wani shi a nan ya ma allah alkawari in har ya tsira wallahi duk gaba da manzo Allah in me matsala da mishi in me za a mishi da zai dawo maka yawa manzala mu baya ya imani kuran kuna ba Allah haka koyayi bayan ya tsira dawowa ya maka ya imani kuma iya cikin komandodin addini da suka bude garin musulunci ha kenan wannan abu ne a can dama sun san da aka ce mugun hali ba mai maganin mugun huta hudda ka daga matsala ya Allah kuran ya ce falamma an jahun فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون wannan Allah subhanahu wata'ala ya gama halin labari wasu daga cikin mushrikai wanda suka ma Allah irin wannan alƙawali na bayan sun ga hallaka falamma an jahu lokacin da ya tsiratar da su suka huto daga cikin hallaka idza hum yabghuna fil ard bighayr al haqq idan kuma sun koma zalunci ƙetare iyaka a saman ƙasa bayan sun wa Allah alƙawalin kaɗe ta shi da ibada ‘yan uwa ba babban zalunci kamar gama Allah da wani haka sauran zalunci ya biyo baya Allah ce bayan yanzu na ga Allah tabbatar sun warware alƙawari amma a lokacin ganin halaka an koma ga Allah sai bayan samu jin daɗi ne kuma aka shiga shigantaka amma suka halaka ga Allah su koma to dai Allah ce ya aihuwar nasu ya kuma mutane gaba ɗaya ku sani innama ba ga yukum ala anfusikum zalimtu da kuke yi ku san wa sakamakon zalunci zai koma kanku ne kanku ne kuke wa neman tsamo ku ne ake daga halaka kuna ce sai mun je to sakamakon zalimcinku zai koma kan mata alhayatun duniya wannan abin da ke sa kunin zalimcin barin hanya neman ɗan tamore ɗan neman jin daɗi ne ɗan kaɗan na rayuwa ta duniya za ku ƙare rayuwa ta duniya sun ilaina marji'uku kuma za ku ƙare rayuwa ta duniya za ku koma zuwa gare mu don kowa duk tsawon zamaninka za ka mutu za koma ga Allah za ku koma zuwa gare mu fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma za mu ba ku labari a gwada ma sakamakon abin da ka aikata a duniya kayan ta rage gare ka me za ka yi ka yi alkhairi ka yi shari kanka dai za ka wa za ka koma ga Allah ya baka sakamakon duk irin abin da ka shirka a rayuwar duniya Allah ci gaba
إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نعم هو duk idan ka ji Allah subhanahu wata'ala ya buga wani misali kula ka ba da hankalinka da kyau wani ba ƙaramin darasi ba ne don buga misali iya hudu maka wata masa'ala da take ɓoye ya hudu ma ita a fili a nan Allah subhanahu wata'ala ke cewa innama matsalul hayatid duniya kun ga misalin rayuwa ta kusa don akwai ta ƙarshe rayuwa ta farko ta ɗan adam amma ka rayuwa a wannan duniya hayatid duniya rayuwa ta kusa ta farko kafin ta ƙarshe misalin wannan rayuwa ta duniya sai baka misalin da wani abu wanda kake gani yau da kullum wanda iya zauwa ya huce ka sha ganin shi ya ce kama in an zanna mina sama yadda ka san ana sabko da ruwa daga sama balle a lokacin damana wannan ruwa da aka sabko daga sama fahatalata bihi na batun arut ruwa zai sabko daga sama he cakudu da iri na cikin ƙasa imma wanda ruwa ya zuko a cikin ƙasa imma wanda ɗan adam ya sa shi dai gamuwan ruwa da wannan iri na cikin ƙasa don kun san a cikin ƙasa akwai shibka wanda adam ke zuwa ya shibka akwai iri wanda dama a ƙasar yake irin ciyawo iri iri iri kowanne idan aka yi ruwa ya ga gasiya a wurinta tausa a wurinta jiga a wajenta cankale ba komai a wajen shi kuma wani adam zai zai shibka imma hatsi imma dawa imma shinkawa abin da ka shibka wannan yace da yace maka faqatalata bihi nabatul ard wannan ruwa zai cakudu da tsiro da iri na cikin ƙasa yace mimma ya'kulu an-nas wal an'am wannan abin da zai na ƙasar da abincin mutane da abincin dabbobi haka ƙasa take bayan saukar da ruwa ga ciyawa kuma ga abinci kowa da nashi da na mutane da na dabbobi wannan hali ya ce hatta iza akasar arzu su kurufa wazayyanar lokacin da ƙasa ta gamu da wannan ruwa na sama da tsoro na mutane da na dabbobi tsoro ya huto ya banya ta kama ciyawa ta komi ta wasa jika shinkawa kai dawa hatsi komi ɗan sha. ya ce lokacin da ƙasa ta kama ƙawa إذا أخذت الأرض زخرفها وجد أنك أساها تكاما كوتا وزينت هي عدو سوى شر إذا كشك أبن شعوة نن يا هوار كي داوة تكاما بجي يا هوار هولي نن أبن سوى شر وانت تنزوا هنا يسن سوى ذيك الكاوان غني أبن شعوة أساها تكاما عدو تاي كاوا يتوزن أهلها أنهم قادرون عليها كسن na sakwanta maka lokacin ƙarshe lokacin da komi ya kama gaba ɗaya gona ta kyau damana ta kyau komi ya ba da san kusa lokacin da manoma sun kai lokacin da sun suna ga kurin ba abin da saura illa girbal alkhairin da Allah ya ba su ana cikin wannan hali komi ya kama ana ƙoƙarin girba a taha amuruna lailan auna hawa irin wannan gona mai wannan hali ana cikin wannan hali ana nema a yi girba a fara kala kurin kwaram sai ga wani azaba na amaruna azabar Allah imma da jaura imma wata gobara wani bala'i ya sabko imma da dare imma da rana faja'alna hasidan zai sanya wannan garka kamar yadda kasan an girbe gaba daya an kada ce babu komi ka allam ta gani bil ams kaman ba ita bace ba jiya ka gani ko kaman ba ta kasance kaman ajiye babu ita kaman ajiye ma babu ita alhali jiya akwai ta amma yau garin Allah na wayewa babu ita gaba daya wannan misali kenan wannan duniya da muke gani take rikitar da kai ta haukatar da kai ta sa kai dumu-dumu da haram ba ruwanka kurin kai dai ka tara ga matsayinta yadda ka san wannan labarin da Allah ya baka na maganar ƙasa da tsoro da abin sha'awa a waye gari babu ita kwaram a ji babu to kai ma haka ne wata gare ka lokaci guda nan imma afrad kai kanka kana cikin shagali ka gama haraka komai kana ciki dumu-dumu rashin kurin kwaram kun labari an ƙare kurin hisabi an gama to sai lahira ba kenan yadda kuma kasan zaka iya suranta yadda kaka je gona lokacin da aka yi ɗauka a je gona a yi shibka a yi noma a yi gyara a yi wane ne ɗan lokaci da aka ɗauka haka wata wannan lokacin kamar ba a yi shi ba gona ta ƙare ko ruwa bamsa ruwa bai tsaye ba mu cikin cikin zaki ko ana ruwa bamsa idan sha mun ƙare ana cikin wannan hali kenan lokacin da wannan abin ke ɗauka ita ma duniya gaba ɗaya haka ce nan abdul khaliq na ga cikin masu malaman tawhid ke cewa nan misali daga cikin tafsiri ya mata cewa wannan aya tana baka hukumcin rayuwa ta hakika ta duniya yace wannan iya karantar da mu cewa tafsirin da ke mata duniya iya baka labarin duniya lokacin karshe na tashin kiyama sai duniya ta gama dukkan wani ci gaban ɗan adam na gine-gine ƙere-ƙere abin a- sai duniya ta kai iyaka na duk wani ci gaban ɗan adam na abin ado na gine-gine komai kun ƙare haka Allah zai aiko zai tabbatar da kiyama bayan komai na ci gaban ɗan adam ya kammala kiyama za ta zo kwaram da magana ya yaba labarin cewa ana wani kiyamawa za ta zo ana cikin shagaliwa da manzala ga cewa ta wata zama cikin sai bukhari za a yi kiyama ana kasuwa wani ya bude zai na iya nawa ka saya wani ya je iya ban ruwan raƙumin shi ya zubo ruwa ana tsakan shagali kwaram sun za ta duniyawa haka za a yi kiyama yan uwa haka za ta zo kurin ka shirya yan uwa yan uwa a nan ya ba mu wannan labari na hukuma cikin kahaf labarin da misalin duniya cikin kahaf na misali إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به ف- فاختلط به نبات الأرض من فحسب حشيما فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا كهر غباء المال والبنون.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا na'am hasabuk nan cikin kahaf Allah ke cewa innama matsalul hayatid duniya kun ga misalin matsayin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama kaman ruwa ne da muke sabakowa daga sama faqatalata bihi nabatul ard zai gamu da tsiro na cikin ƙasa ya huddo abin da yake na sha'awa na shirke-shirke wannan tsanwa fa asba hashima tadaruhu riya sai a waye gari wannan tsanwa sai gaga ya bushe iska na kadawa ya zama tajjawa kaman ba shi bane ba da yake da tsanwa abin sha'awa to wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira in wa Allah mai iko mai cikakken iko ne akan komai menene yan uwa Allah ke mana kashe da magana ta ga matsayin rayuwar duniya dan kar ta shagaltar da kai sai anan Allah yake ga mana ababen da suke shagaltar da dan adam su sa ya rungumi rayuwa ta duniya kamar ya zo har abada yace almalu wal banun zinatul hayatil duniya kun ga dukiya da diya wata ƙawa ce ta rayuwa ta duniya kiran wannan kaka yarda ta yaudare ka ya shiga maka me mahi amfani gare ka ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala a me an ce al baqiyatu salihat wasu na kawo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eh tana ciki wala la quwwata illa billah amma a jumlace abin da yake mai wani cikin tafsirin ta duk abin da dan uwa zaka aikata abu na kwarai albaqiyatu salihat abin da zaka yi na kwarai wanda zai wanzu ya je har ranar lahira ya shiga mizaninka shine mahi alkhairi ga dan adam na an ja hankalinmu mu kula mu ba da mahimmanci kan kulawa da abin alkhairi mu yi guzarin abin alkhairi wanda za mu iske gobe kiyama shi ne abin da ya dace ka yi guri shi ne hiyayyen abin guri mai imani a cikin suratul hadid ganin kamar allah a can allah ya kanta da mu ilamu annama hadin hata duniya ilamu اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ميزان ميزان من سابقكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Allah ce ilamu dina karantar da kai wani abu ne wanda kuke jahilta wanda harbi ke jahilci rayuwar duniya yace ilamu ku sani ku zamanto cikin sani annamal hayatud duniya kun ga rayuwa ta duniya ga abin take cike da shi la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun wa takasurun fil amwal wal aulad wannan shi ya ce duniya ga matsayinta la'ibun wala kayan wasa ka wahala da abin shagala wa zinatun da kayan kawa zinariya azurwa in mota ce mai tsari kayan kawa da kuna abin burgewa wa zina wata fahurin bainau da gwada alfahari bangaren hatta ilimin a ilimi ne a dukiya ne amine ne a gini ne a gidan amine ne kurin haka take wannan yan abu ne da yake ɗaukar hankalin adam eh wasanni ga shi yanzu abin da ya iri iri iri iri a zama kamar ma ibada a wajen wasu iri iri da lati lahau duk abu wanda yake ɗaukar hankalin ka zai shiga da kai ko ma ba wani motsa jiki duk abin shagala mai ɗaukar hankali da ababen ƙawa wata fakurin bai na ku da alfahari na hika na hika za na hika za kullum yi baka soke ya ce hika kika wani kullum ban kushi so kace he kai huwa ne he kai huwa ne shi ma take sai yayi ka haka yace ana ta gogormaya gogormaya ake ko ka abu gogormaya ba ta fakurun yace wa takasurun sai man wala wala da neman tara dukiya da iya na hika iya na hika dukiya wannan abin da Allah ya jero ga wadanda ko to gaba Allah ya gaba yake ce maka duk wannan abin matsayin rayuwar duniya ya ce kan matsalin gaisin a ajabal kufara na batu yadda kasan ruwa gilgije na sabkowa a saman ƙasa manoma zai rinka manoma wannan abin da ƙasa ta tsoro ta hanyar ruwa zai rinka birge manoma iya ba su sha'awa abin sha'awa abin gani a jidadi sun mai hiji ana nan wannan abin sha'awa abin birgewa sai ya bushe sun mai kutama fatara musfaran za ka ga wannan abin dan wada ya koma ya bushe ya matsara za mu ce ko ja sun mai kunu kutama kuma nan da nan an kwan biyu wannan kai koma karmami wannan karmamin ma an tattake ya riddige abin da da ake kallo a ji daɗi a yi sha'awa ita ma duniya haka take haka za ta koma kar ta shagaltar da kai wata rahela ba ne da ranka ma kana kallo kai ne ko kece tana kana kana gode ce kana shafa mai da kana walƙiya kina walƙiya kana gurkewa kan a baranka baka mutu kana kallo sai kaga wata ran ka yaba ka yaba wa ba ba haka ba wa ba he cewa ba kai ba mutun haka cewa kai ne kana walƙiya abin sha'awa ka karshen ka ka zuba ka bare ka fado ka zuba da gudu a baranka ba mutuwa kurin yau da gobe yau da gobe za ka ɗauko hoton shi na iya shekara 20 ka ɗauko shekara 80 ka gama maki an yi doro ba ta ta mutu jiya ya ba kamar buri ya kuma ga shi ko shi ne ba da shi da abin burki abin sha'awa da tana gwada isa ita wace ce a gari ya an biya kuɗi kyauta a kulla ma haka yadda haka wani ba to kai ne wani ma kai kanka haka za koma yau da gobe da gobe haka za ta ƙare duniyar ya ta likita ka sai ka koma ƙasa ya ce haka take sun mai kunu mutu ya ce maka yanzu ke nan ɗan uwa ga inda ake so ka ba da mahimmanci inda za ka tankara ya ce ga maka wa fil akhirati azabun shadidun wa magafiratun min Allah wa duwa amma ho a can lahira eh wannan wannan ita ce duniya ba gata nan bakinta kenan wannan matutu duniya yanzu ce zawa ta gushe amma a lahira rayuwa ta ƙarshe a can yake da azaba mai tsanani idan ka kangare baka ba Allah ba kuma wa magafiratu min Allah wa ridwa da samun gafara da yardar Allah ga wanda ya bi Allah yace wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur da haka ɗan uwa a jumlace ba da wannan bayanin sai da kace maka ka sani duka wa mal hayatud dunya ba wani matsayi rayuwar duniya ba ta da wani matsayi illa mata'ul ghurur al mata ɗan ƙaramin jin daɗi ne ƙarami ne mata jin daɗi kaɗan shi ne mata amma kuma alghurur wanda zai ruɗe ka ya sa ka rasa jin daɗin har abada jin daɗin ɗan kaɗan rayuwar duniya dukkan ta ƙaramin kaɗan dai dukkan ta akai akai akai a kawo za ta kare rayuwa ce yal kaɗan wani ɗan jin daɗi ɗan guntu zai ruɗe ka amma ya ma saka hasara hal abadan abada Allah ya mana ni hattara mata alguru ce rayuwar duniya rayuwa ce ɗan jin daɗi ne wanda yake mai ruɗin ka bayan haka Allah subhanahu wata'ala rahamar shiga bayi nake nema mu tsira kai mana kira duk wanda bai zira an gaya maka inda baka sani ba ya ce ilamu inda dan uwa baka sani ba inda baka san duniya yanzu Allah ya gaya maka matsayin duniya Allah ya sanar da mu yawa ya gaya mana matsayin rayuwar duniya ya gaya mana ga ta dai yace to sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ta sama al yace ku yi gaugawa kiran wa ga inda ya kamata barin ka gogormayya ga wurin riga-riga wurin gwagwarmayya wajen aikin alkhairi in wa haka sahabbai suke mutane kwarai wajen kwarai suna kowa hawa ma yake a ce ya samu kusantar Allah duk kan zai da ban sahabbai irin Abubakar da Umar duk mutanen su sun su gwagwarmayya wani ya kawo soke kowa wani wajen aikin alkhairi a same kuna gwagwarmayya kowa soke shine hewa ne a wajen aikin alkhairi riga gwagwarmayya ko rigaye-rigaye tserere wajen aikin alkhair sabiku ila makasirati min rabbikum ku yi rigaye-rigaye neman samun gafara ta ubangijin eh ridwan da neman samun da Allah yace ku wajen nadin da neman aljanna wadda wannan aljanna arduha fadin aljanna aka ga mana ko ga ardis sama'i wal ardi kaman haɗin samai da ƙasai duk lissafinka dukkan wuta kowane abu lissan ka yi ƙwalluwarka ba ta iya ba ka sanin girman wannan kudin zai hikima Allah ta yi gama da haɗinta da wanda wanda ce maka haɗin kaza ka yi tsawon ya yi wannan za ce mana wannan haɗin aljanna ne aka ce samai kama haɗin sama da ƙasa haɗin ne koda ka bincike yadda sahi na duniya su gaya maka faɗin tunamun ma ba magana ko rana ka ji miliye a lissafin hidda kurin a hasashe ya hasashe kurin ya fi ƙarin ƙullo ɗan adam ta wani faɗin aljanna kurin faɗin aljanna a rudufa ƙarfi su ma da arabi ya ce u'iddat lillazi na amonu billah wa rasuli wannan aljanna allah ya tattalinta don suwa don masu imani da allah da manzannin allah ya ce zalika fadalullah wannan yanwa ita ce fadala ta Allah Allah maka katari da samun wannan gida na aljanna Allah ba mu shi ta fadalullah yuti man yasha Allah yana ba da fadala ga wanda yake so wallahi dul fadala azim Allah ma abocin fadala ne mai girma Allah ba mu ita eh wa muna cikin bayanin misalin duniya da Allah da Allah ya buga mana yace ana cikin wannan inna ma masalul hayatid duniya kama in an zanahu mina sama misalin duniya kamar ruwa ne muka sabkar daga sama fakatalata bihi nabatul ard ya cakudu da iri na cikin ƙasa mimma ya akulu nasu wal an'am da irin abin da mutane da dabbobi ke ci hatta idan akatul ardu zukhrufaha sai lokacin da ƙasa ta kama adu ta kawa wa zayyana ta yi ado wazanna aluwa annahum qadirun alaiha lokacin da masu wannan gona ko kasa masu wannan shibka suka yanki tsamman suka tabbatar suka yakinin samun damar niyyar girbe wannan gona ana cikin wannan halin ataha amruna laylan aw nahara sai umarnin mu na azaba ya zo ma wannan gona a cikin dare ko rana faja'alna hasidan ya sanya wannan gona girbabba ka allam ta bil am kaman ajiye babu ita alati kadhalika nufassilu ayat ya qaumi yatafakkarun kaji alati haka muke rarraba ayoyi daki daki dan mutane masu tunani kaga ana neman ka tsaya ka rinka aje hankalinka kana tunanin irin wannan ayoyi na Allah ne Allah ce gaba والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
na Allah ya ce wallahu yad'u wallahu yad'u ila darus salam wallahu yad'u ila darus salam Allah yana kira zuwa ga gidan aminci na ce Allah ya kira gaba daya ke jin wa kai a kawo Allah ya kira yake in wa kira yake ya kira kowa wallahu yad'u ila darus salam megata megata megata lakta fiya lakta salamu salamako aljanna kullum yawa cewa nan an kirayi aljanna darussalam don gida ne ba wani magana ta banza ba hayaniya illa kalmar sallama ta mala'iku ce ta yan aljanna ce ƙarshe gaba ɗaya allahu wa salam ce salamun ƙaunar min rabbin rahim gaba ɗaya aka ce kalma ta aminci ta sallama daga allah ubangiji hamdu gaba ɗaya allah zai ce salamun alaikum ba ba kare ba shi allah salam to shi ta salamu alaikum an ƙare bayan sama da sauransu ke wannan shi da ke aljanna gidan aminci ƙarshe ke wala ya du'u ila darus salam Allah yana kira zuwa ga gidan aminci wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim na an ce nan imam fukani ke cewa nan hikimar Allah Allah kira ya am Allah yana kira da kowa da kowa Allah yana kira zuwa ga gida na aminci kuma duk kiran da Allah yake yi ku zo ku yi kaza duk wani ake yi ana kiran ku ne zuwa ku shiga gida na aminci karshe kenan gidan zama lahiya na karshe yace amma wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah iya shirye da wanda yake so kaga nan kira ne am amma rabon shiga aljanna kira kowa an kiraya kowa zai shiga kenan Allah shi ke shirye da wanda yake so zuwa ga hanya mai kaka mai kai ga jarin sala sakamakon kaga nan in akwai wa'azi akwai galgadi cewa ashe zuwa gidan aljanna baiwa ce daga Allah baiwa ce ka tari mai Allah yankon baiwa ka samu amsa kira ka shiga za ka yi kira ka yi kira ana ta wa'azi amma ba kowa ba zai imani imani ba na kowa ba ne imani na mai rabo ne shi ne ce kenan ya wallahu ya ila darus salam Allah yana kira zuwa ga gida na aminci wa ya hadi man ya sha'u ila siratal mustaqim iya cire da wanda yake so zuwa ga hanya mai kaka to kuma yanzu bayan haka Allah ke cewa lillazina ahsanu husna lillazina ahsanu alhusna wa ziyada ولا يرهق ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون yanzu yan uwan Allah subhanahu wata zai gaya mana sakamakon kowane bangare sai fara da masu imani lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah ya tabbatar alƙawari ne daga Allah subhanahu wata'ala duk waɗanda suka kyautata aiki kowane ne duk su kyautata aiki to suna da alƙawarin alhusna gidan aljanna ya ce wa ziyada da ƙari wannan ƙari wata ruwa cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi ya karanta wannan aya ya karanta wannan aya sai yake ce masa habbai idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun narun nara nadi munad ya ahlal janna inna lakum inda allahi maw'idan yuridu an yuzukum an yuzukumu فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ألم يبيد وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه wala aqarra li ayunihim zuwa ƙarshen ruwaya yace in ji suhaib manzon da kanta wannan aya ta lillazina ahsanu husna lillazina ahsanu husna wa ziyada sai yake cewa sahabbai idza dakhala ahlul jannati aljanna idan yan aljanna sun shiga aljanna muna wata muna cikin su wa ahlun nar nara yan wata sun shiga can Allah kiyaye bayan kowa shi gidan shi nadi munadi sai wani mai sheda zai sanarwa ya ahlul janna ya yan aljanna inna lakum inda Allah maw'idan yurid an yujzukumu kuna da wani alƙawali a wajen Allah wanda Allah iya so zai cika muku wannan alƙawali muku eh zai cika muku wannan alƙawali na shi tunan bayan su shiga aljanna sun samu komi ba abin da ya saura fa yaqulun za su ce umahu menene kuma me saura Allah yi sauƙi na mawazina na shin Allah ba ya yauna na ba ma'auninmu mun samu shiga aljanna Allah ya bayi duju hana Allah ba ya harka kusan ba mana ya harka fuskokinmu muna cikin haske haka da 'yan aljanna haske suke an ce fuska kamar wata ranar sha hudu haske suke aljanna suna walƙiya eh suna Allah ba ya harka fuskokinmu ba wa yi aljanna Allah ya samu aljanna wajinan nas ya kare mu daga wuta suna ga mai saura ga an yaunin ma'auninmu mun shigo aljanna ko Allah an haska fuskanmu muna cikin wannan ni'ima me ba mu shiga wuta ba me saura su suna ko suna tunanin me saura za a ba su suna cikin wannan hali ce fa ya kashi balon hijab sai Allah hijabin da ya sa tsakanin shi da bayo ba ma iya ganin shi a rannan a wannan lokaci sai Allah ya yi wannan hijabi Allah akabar ya ce fayin zuru na ilai za su dibi ko zai dibi Allah su dibi Allah gaba da gaba ba wurin hijabi za su dibi Allah da irinsu Allah sabu na ce ce fa wallahi manzo Allah ce na rantsi da Allah manzo Allah ce ma dahum law sha'an habi ilayhim Allah bai ba ba yan aljanna wani abu a habi ilayhim ba abin da suka fi so kenan duk ni'imar da suke ciki ta huce wannan shi ne ƙarshen ni'ima duk wani jin daɗi na ci da sha da mata wannan shi ne ƙololon jin daɗi ganin Allah ka diba Allah da idanka Allah bai da manzala ce na rantse da Allah Allah bai ba su ba wani abu a habba ilayhim nazar ilayhi wanda suka yi so wala qarfi alayunim haka ba abin suka yi so da abin da ya faranta musu rai a gangan jikinsu ba abin da ya daɗi kamar dubar Allah subhanahu wataala Allah ba mu ikon duba shi Allah kai mana to sai mu tuka insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh